barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin mu sifar salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha kuma wannan shine darasi na ashirin inda zamu tashi azkar sujudi وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا matashiyar maganar mu ta yau azkar sujud nau'ikan zikiri da annabi yake karantawa lokacin da yake cikin sujuda me da me yake faɗa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-azkar wal ad'iyah annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi ya kasance yana faɗa a cikin wannan rukuni wato rukunin sujuda yana faɗan anwa'an min al-azkar nau'ika na zikirai والأدعية لأدعوئي تارة هذا وتارة هذا ونلوك تنيه ونن ونلوك تنيه ونن أولا نفرق سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات النبي كان كرن تونا ونلوك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سأكتب وانا حديثي أخرجه أبو داود وابن ماجه والدار قطني والطحاوي والبزار والطبراني في الكبير عن سبعة من الصحابة وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك ونلوك سنة النبي نعمان يقول سبحان ربي الأعلى أكثر من ذلك سمد سوء أكدر وأن قوبة إياك الشيمة أدبا وبالغ في تكرارها في صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم يا ذرفة وجمع سبحان ربي الأعلى في صلاة الليل أتكن صلى الدري نافل سلندري حتى كان سجوده قريبا من قيامه ايه وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل wani lokaci annabi ya maimaita wannan a cikin sallan dare ya zurfafa wajen maimaita ta hatta kana sujuduhu qariban min qiyamih har dade wanda ya asujuda kai kusa da datsewar da ya a tsaye wa kana idza qara fihi thalatha suwar min wa kana qara fihi thalatha suwar min al-diwan a datsewar da ya a tsaye kuwa ya karanta surori guda uku ne daga cikin dogayen surorin nan suna al-baqara wa nisa wa ala imran yatakhallaluha du'a'un wa istighfar gaji ya karanta wannan dogayen surori amma duk da haka kuma yatakhallaluha du'a'un wa istighfar yana tsayawa a cikin surorin ya addu'a da istighfari kama sabaka fi salatin layl kamar yadda ya gabata a cikin sallan dare wato idan ya zo daidai ayan da take magana akan gafara sai ya dakata ya addu'a ya roki gafara in ya zo daidai ayan da take magana akan azaba sai ya dakata ya nemi tsari daga azaba in an ce was'alullah min fadli ayat da take magana ko roki Allah falalansa sai ya dakata roki Allah falalansa amma wannan yana yi ne a cikin kiyamul layli banda salloli na farilla ne yau da gobe kun fahimta da kyau ثانيا النبي سبحان ربي الأعلى وبحمده النبي يكن ميمة سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا حتى هنا حديث سيد لنا وهو أبو داود والدار قطري وأحمد والطبراني والبيهقي ثالثا نأكو سبوح قدوس رب الملائكة والروح wani lokacin yana mai ta wannan du'a'i subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh daga kasa ma ne ta kaddama anna subuh allazi nazzahu an kulli su ya gabata cewa idan an ce as-subuh abinda ake nufi wanda ake tsarkake shi daga dukkan wani illa wal quddus al mubarak al quddus ko ma'anarsa mai albarka wato mai yawan albarka رابعا نهد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي za ka samu a wata riwayan akwai tsarin rabbana a wata riwayan babu kowace dai tabbatacciyar annabi yana karanta wannan cikin sujuda subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ko subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli ba tare da rabbana din ba wa kana yuksiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawaita wannan zikiri cikin ruku'i da kuma sujuda yata'awwalu alquran yana fassara alqur'ani a aikace wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuta وهذا النوع من اذكار الركوع ايضا قال yace wannan yana cikin nau'ika na zikirin da ana yin sa a cikin ruku'i za ku ga akwai abinda ana yin sa cikin ruku'i da sujada kaga subuhun qudusun ba mun karanta shi cikin addu'o'in ruku'i an gane ku wa kad madara anna ma'anahu ya'malu bima umira bihi fil qur'an ya riga ya gabata cikin bayani ma'anan ya ta'awwalul qur'an yana aiki da abin da aka yi masa umarni cikin alqur'ani shine cikin fadin Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba to kamar yana fassara ta ne da yace subhanaka allahumma ya anta umarnin da aka yi cewa fasabbih idan yace wa bihamdik wato fasabbih bihamdi rabbika kenan idan yace allahumma ighfirli wato wastaghfir kenan ya anta umarnin wastaghfir shine ma'anar ya ta'awwala qur'an yana fassara alqur'ani wato tawili anan bi ma'ana at-tafsir kenan dama tawili yana daukan ma'anar tafsir kamar yadda annabi yawa abdullahi dan abbas addu'a yake allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ma'ana ya koyar da shi fassaran qur'ani kenan خامسا nau'i na biyar daga cikin abubuwan da ake faɗa a sujuda اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين duk wannan nan ne kaskantar da kai ga Allah da ya kamata bawa yi lokacin da yake cikin ibada subhanaka allahumma allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka kai kadai ne sujuda wa bika aman da kai na imani wa laka aslamtu gare ka kuma na miƙa wuya sai abin da kace ba sai abin da rai nake so ba wa anta rabbi kuma kai ne ubangiji na wanda ya halitta ni kuma yake daukar nauyin kulawa da ni sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu fuskata ta yi sujuda ga wanda ya halitte ta ya kuma suranta ta kaga suranta ba daban kuma halittarsa daban ce sa Allah ta walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum sun ba kulna lil mala'ika tasjudu li adam taswir daban kuma khalq daban taswirin dan adam ana yi ne tun lokacin da ya kai wato a kwana 40 ana ana ana suran take a cikin mahaifa kafin ba ta wata hudan suran take wato shine fitar da fasali kamar yadda mai zanen gida ke yin zanen gida nan daki ne yazo nan maka ku nan daki ne nan falo ne nan ban daki ne nan wurin karban baki ne amma ya zane ne bai zama hakika ba sai daga baya zai zo ya zama mai hakika to suran ta dan adam ubangiji na yi cikin mahaifa ba wai sai mutum ya kai wannan kwanakin ba na wata hudu mutane ne idan mutum ya kai waɗannan abin nan dinnan ya wuce a marhala ta farko ita ce na tufa 40 yawman sun mai kuna alakatan misal zalik sun mai kuna mutqatan misal zalik sun ba kaza kaza kaza kaza daga sai abu sare ke amma kafin wannan tuni an riga an musa an suran ta shi shi nan kake ikirari da wannan abin da ubangiji ne kadai yake banta wajen aiwatar da shi wa anta rabbi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwarahu kuma ubangiji ya kyautata suranta fuskatawa bai maka fuska irin ta dabba ba yanzu a cikin halittu dan adam shine mafi tsarin halitta laqad khalaqal insan fi ahsani takwin mafi kyawun daidaituwa mafi tsarin daidaituwa to shine bani adam wa jakka sam'ahu wa basarahu kuma ya tsaga sam'ahu jinsa wa basarahu da ganinsa wanda ubangiji ya fitar da fasalin inda ido yake da fasalin inda kunne yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqin fa tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita ahsanul khaliqin mafi kyautatuwar masu yin halitta abin da Allah ba mai halitta to amma an ce ahsanul khaliqin mafi kyawun masu halitta kar wani dauka cewa kuma wannan na nufin wani ya yi tarayya da Allah wajen halitta mun taɓa faɗa a wani darasin da ba nan ba cewa alhalku a cikin harshen larabci yana ɗaukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ta alhalk shine al'ijadu min al'adami samar da abu daga babu ma'ana ta biyu kuma ta alhalk shine tahwilul maddati ila maddatil ukhra wani sinadari ka canja shi daga yadda yake zuwa wani abun daban kamar yadda zaka baiwa kafinta katako sai ya juyar da ke zama mai kujera ko benci ko taga ko kofa da dai sauran kaga shi aikin da kafinta ya anan gurin ba ya samar da katako bane daga babu a wannan ba aikinsa bane bai saba yi sai dai ya juye katako daga wani sinadari zuwa me zuwa wani sinadari kamar yadda za a nuko gari ka zo ka kawo gida sai iyalinka su tuka maka su da kaga sun canja shi daga gari ya koma wani malmalan abu to wannan alarata na ce masa alkhalq halitta kamar yadda wancan kuma shi ma na ce masa alkhalq to sai dai kawai idan ka zo fassara hausa kenan kaga wato wannan na nuna kenan shi yasa ake samun kuskure wajen tarjama idan mutum zai fassara wani abu daga wani yare in baka san yalwar da wancan yaren ke da shi ba sai ka fassara ba daidai ba to kaga anan gurin kafinta ana iya kiransa al-khaliq a larabci haka kuma mai aikin walda wanda za a ba shi karafa ya mayar da su window ya mayar da su wani abu daban ana kiransa al-khaliq a larabci dukkan mai juyar da wani sinadari zuwa wani abu daban ana kiransa al-khaliq sai da za a ba shi yadi ya zo ya babban riga ko ya yi harsin da wandon ko menene ana kiransa mai al-khaliq to amma shi خلقه خلق ضعيف لأنه تهويل مادة إلى مادة أخرى لكن خلق الله تعالى خلق تام لأنه إيجاد من العدم إلى الوجود samar to wanda ya samar daga babu ya samar da abu da wanda sai bayan an samar da shi yanzu ku tashi zuwa wani abu daban wa wani kwarewa wanda samar da shi daga babu shine ma'anar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin لأن جميع الخالقين لا يقدرون على إيجاد شيء يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يعني لن يوجدوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز كم فهمت الكلام؟ سادسا نشدا اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi mutum na iya faɗin wannan cikin sujada ya Allah gafarta mun zunubi na gaba ɗayansa wa diqqahu wa jillahu kadan ɗinsa da mai yawansa diqqu al-qalil jillu al-kathir kenan wa awwalahu wa akhirahu kaɗan wato farkonsa kuma da ƙarshensa wa alaniyatahu wa sirruhu da na bayyanansa da kuma na na sirrantarsa wato wanda yake sarri da wanda yake boye kaga nan gurin mutum da roƙon a gafarta masa dukkan zunubi wato kaga babi wato bangaren addu'a bangare ne da ake son mutum ya yalwata harshe dan in ba haka ba fadin ka cewa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ba ya wadatar ba kaga kai ijmali nan gaba ɗayansa sai kuma kan za ka yi tafsilun ba da ijmal diqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu duka zai je karkashin me kullahu to amma ana munagafi da Allah ba gaggawa ake ba a so a yanki idan ka yanke ka je ina shi yasa annabi Musa da Allah ya ce masa ma tilka bi yaminika ya Musa zai iya cewa asaya sanda ta ko ce asan sanda ba shi kenan ba amma sai ce hiya أفايا أتوكأ عليها وأهس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى duk wata ce wannan amma ana munajati da Allah ba a yanki da ka sai yalwata harshe da ka a wajen addu'a ana so ka yalwata harshe sai wajen ainihin roƙon ubangiji bukatunka dan kana roƙa ne a wajen mai banda shi ba wanda zai biya maka bukatunka to kaga sallah gaba ɗayan ta ake ta kunce addu'a ne tun daga farko addu'a duk sallah addu'a ce ko dai du'a ibada ko me du'a ko mas'ala daga farkon sallah har karshen ta addu'a ce lokacin da kace Allahu akbar wannan menene addu'a ce du'a me du'a ibada lokacin da ka karanta du'a ul istiftahi menene kake addu'a ce du'a ko mas'ala kake lokacin da kai isti'aza a'udhu billahi subhanahu alim min shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi da kake duka addu'a bismillahir rahmanir addu'a ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan duk kana du'a wa ibada ke da ka je ihdinas siratal mustaqim siratal ladzin nan ka ji du'a wa mas'ala in da kan ji sura ma du'a uli du'a wa ibada duk abin da ke cikin sallah gaba ɗayan ka addu'a ne shi yasa annabi ke ta addu'a huwal ibada addu'a ita ce me ibada to ga cikin ruku'i da sujuda wannan addu'a ba ta nuna halittar karanta addu'a cikin alkur'ani ba ta yaya za ta nuna haka amma fa tabarakallahu sun halki da aya ce فتبارك الله أحسن الخالقين yawwa wani bangare ne ga cikin aya ba aya wuce ba an fahimta ko domin idan muka bi inda suka zo wurare nawa suka zo tabarakallahu asma salihi akwai da cikin suratul arab da kuma cikin malam kai ba ma da shi bane ba daga cikin suratul mu'min a cikin suratul mu'minin ko to can cikin suratul arab da kuma cikin suratul mu'minin cikin suratul araf wajen abin nan inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam inda ke ala lahul khalq wal amru sai tabi tabarakallahu bai kawo fa ba tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya cikin suratul mu'minin kuma inda yake magana akan halittar dan adam fa kasawna izama lahma thumma anta anahu khalqan akhar fa tabarakallahu to anan ne fatan kaga wani bangare ne na aya wato ba aya bace cikin ko mutum ya karanta shi ne a lokacin nan ba da kasadin karatun alkur'ani ba ya karanta shi ne da kasadin addu'a wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabi annaba ko sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu bi ni'matika alayya hadhi yadi wa ma janaytu ala nafsi sajada laka sawadi wa khayali idan an ce sawad da khayal duk ana nufin gangan jiki gaba daya سواد الإنسان بمعنى شخصه هاكما خيال الإنسان بمعنى شخصه jikinsa sajada laka sawadi wa khayali gangan jikina yayi sujuda gare ka kaga ba sai ka ce gangan jikina da gangan jikin a wannan taukid ne kawai wannan khayal ne kun gane ko wa amana bika fuadi zuciyata ta yi imani da kai abu bi ni'matika alayya ina ikirari dangane da ni'imar ka gare ni na tabbatar kana da ni'imomi da yawa da kai a gare ni wanda ba za su kirku ba Allah ya mana ni'imomi na sarari da na bayyana wanda ba za su kirku ba sakhara lakum ma fi samawati ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina hadi yadi ga hannuna wannan hannuna ne wa ma janaitu ala nafsi da irin abin da na jawo wa kaina na zunubi wato ba abun bane ba a hannunka amma irin sallamawar naka wato kai saranda ba kuma yi mika hannun kai ba a'a wato ma'anar wannan addu'ar yana nuna kamar ga jikinka ka sallama wato a matsayin na mai laifi ka yarda da laifinka kuma ka san ba wanda zai yafe maka sai zuciyarka ta rusuna ba Allah irin wannan rusuna ba wannan Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaito bi sanadin sahihi saminan na takwas subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه wannan ya gabata shi mako shi ne maka nake nufin riwayan Abu Dawud da Nasa'i bi sanadin sahihin wanda ya gabace shi riwayan Ibn Nasr ne wal Bazzar wal Hakim wa sahahu wa radda zahabi lakin lahu shawahid mazkura fil asl wa hadha wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salati al-layl wanda muka faɗa dinnan na karshe subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama wa ma ba'dahu da abinda zai biyo bayan sa na ragowar da bamu kawo ba za su za su zo nan gaba kana yaqulu hu fi salatil layl annabi na karanta shi ne a cikin sallan dare ta sai annatara subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa ant subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa ant wannan imamu muslim da abu awana da imamu nasa'i da ibnu nasr suka ruwaito subhanaka allahumma sarki ya tabbata maka ya ubangiji wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka la ilaha illa ant ba abin bauta da gaskiya sai kai ashiran na goma allahumma ighfir li ma asrartu allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu ya Allah gafarta min abinda na sirranta na zunubi da abin da na bayyana wannan kuma ibnu abi shayba ya rawaito da imamu an-nasa'i wa sahahu al-hakim wa faqa az-zahabi ashiran hadiyat ashar الهادي عشر نقوم شاء هادي عشر نقوم شاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل امامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا wannan shine hasken shirya da mutum ke roka ya ubangiji ka sanya haske a cikin zuciyata shine fi kalbi nura wa fi lisani nura ka sanya haske a harshe na waj'al fi sam'i nura ka sanya haske a jina waj'al fi basari nura ka sanya haske a gani na waj'al min tahti nura karkashi na ka sa mun haske waj'al min fawqi nura sama da ni ka sa haske wa an yamini wa an yasdika dama da hagu duka sa mun haske waj'al amami nura a gabana ka sa mun haske waj'al khalfi nura bayana ma ka sa mun haske waj'al fi nafsi nura ka sanya haske a cikin jikina wa azim li nura ka girmama hasken nawa kuma ya zanto mai kauri mutum na roƙon hasken shirya kenan ta yadda abin da zai ji abin da Allah ya yarda da shi kenan ta yadda abin da zai gani abin da Allah ya yarda ya gani kenan ta yadda abin da zai kunshi a zuciya abin da Allah ya yarda da shi kenan gaba da bayansa duk inda zai kalla in ka ga ya kalla abu kallon ya burge shi to abin ya dace da shari'a duk abin da bai dace da shari'a ba abin baya burge shi wato idan Allah ya sanya mutum shari'a fa qawwa basarahu wa basiratahu sai ubangiji ya karfafa basar dinsa ganin idansa ya karfafa kuma basirarsa ta yadda shine duk abin da ido zai hango to abin da zuciya kuma za ta koyi sai ya zanto wanda ya dace da abin da Allah yake so abin da duk Allah baya so sai ga ya kyamace shi sani ashar na goma sha biyu cikin nau'ikan addu'a kar ku manta ya ce daga na takwas zuwa wannan duk yana faɗa ne a cikin kiyamul ko Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayk anta kama asnaita ala nafsik اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يا الله ina neman tsari da yardarka ka kare ni min sakatuka daga fushinka ma'ana in dace da yardarka dai in tsaru daga fushinka wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsari da warkarka dai in kubuta daga uqubarka ma'ana warkaswarka warkaswa daga fitina warkaswa daga azaba daga samun kaina cikin wani zunubi ka warkar da ni a sakamakon warkaswarka mai hukubatika daga hukubarka wa uzbika minka ina neman tsarin ka daga gare ka ya salam wa za ka tsorace shi kuma ka ce kare kashi daga kansa sai ubangiji ta ala dan ba inda zaka ce ka guje masa ne amma duka mutum idan ka gudu sai a neme ka a rasa amma ubangiji babu inda zaka ce ka guje masa la uhsi sana'an alaik ba na iyakance yabo gare ka anta kama asnaita ala nafsi kamar yadda kai ba kanka da kanka waɗannan du'a na fatan su ne cikin kiyamul layli to wannan su ne azkar din da mutum zai cikin sujuda wanda don mutum ya dauka yayi ya halatta tabbatattu ne dukan su daga annabi sallallahu alaihi wasallam na karshen da makaranta riwayar imamu muslim matashiyar magana ta gaba annahyu an qira'ati alqur'ani fi sujud hani dangane da karanta alqur'ani a cikin sujuda wa kana sallallahu alaihi wa sallam yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i wa sujud wa ya'muru bil ijtihadi wal iktari min ad-du'a fi hadha ar-rukni kama madha fi ar-ruku' annabi ya kasance yana yin hani game da karanta alqur'ani cikin ruku'i ko cikin sujuda yana yin umarni da yawaita da ijtihadi da nacewa da yawaitawa min addu'a'i wajen addu'a fi hadha rukuni a cikin wannan rukuni na sujuda kama madafin ruku'i kamar da ya riga gabata cikin ruku'i wa kana yaqulu ya kasance yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a fi mafi kusanta da bawa yake kasancewa zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujuda ba halin da zaka samu kanka mafi kusanci zuwa ga ubangiji sama da lokacin da kake cikin sujuda sai sai fa aksiru du'a fi da haka koyoyi ta addu'a a cikin wannan halin saboda lokacin da kake kusanci da ubangiji ka ai lokacin ya dace ka gabatar da bukatunka wannan hadisi muslim da abu awana suka ya salatu sujudi matashiyar magana ta gaba tsawaita sujuda وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول النبي ya kasance yana sanya sujudarsa ya dade wanda yake ciki kusa da dade wanda yake cikin ruku'i wa rubbama balaga fil italati li amrin arid wani lokacin yana tsawaita sujuda din nan saboda da wani abu da ya bujiro alhalin yana cikin sallah kama qala ba'du sahabati kamar yadda wani sashi na sahabbai suka faɗa yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ihda salatay al-ashi az-zuhri aw al-asr wa huwa hamilun hasanan aw husayna fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس ya rasulullah innaka sajadta baina zaharanai salatika hadhihi sajadatan ataltaha hatta zananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilayk qala kullu dhalika lam yakun walakin nabi nirtahalani فكرهت أن أؤجله حتى يقضي حاجته abinda wannan sahabi ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito zuwa gare mu fi ihda salatil isha ashi a daya daga cikin sallolin al'ashi sallolin da ake bayan rana ta karkata imma azhar ko al'asr shine ce azhur aw al'asr ko dai azhar ko al'asr wa huwa hamilun hasanan aw husaina yana dauke da hasan ko husaini kaga nan ba yayi shakka ya manta wanne ne ake dauke da shi lalle ɗaya daga cikin biyu ne kamar yadda can sallar ma yayi shakka lalle ɗaya daga cikin sallolin nan ne guda biyu ko azhar ko la'asar annabi ya fito dan ya sallah da sahabbai yana dauke da ɗaya daga cikin jikokinsa ko hasan ko husaini fataqaddama annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ci gaba inda yake tsayawa din yi mutane limanci fa wada'ahu inda qadamihi al-yumna sai ya ajiye wannan yaro a daidai kafarsa ta dama thumma kabbara lis-salati sannan sai ya kabbara dan ci gaba da sallah fa salla yayi sallah fa sajada baina zaharani salatihi sajadatan atalaha a tsakiyar sallarsa sai ya wata sujuda wanda ya tsawaita ta baina zaharani idan aka ce akamtu baina zaharanihim wato na zauna a tsakiyarsu wato sukan faɗi wannan a larabawa a da tun lokacin da suke cikin yaƙe su duk wanda yake bukatar gata ko baya da kabila sai je kullar jejeniya da wata kabila sai zanto daidai da yan kabilar sai ya zanto cewa baina zaharanaihim ma'ana nan ga su nan ga su da in ma faɗa ya taso za a tare masa kin to daga baya sai ake amfani da wannan kalmar a matsayin duk lokacin da ka tsaya a tsakiyar mutane ko baina zaharanihim ko baina azhurihim duk ma'anar su daya baina zaharanihim ga waɗansu a gaba ga waɗansu a baya baina zaharanihim kenan baina azhurihim ga su a gaba ga su a baya ga su a dama ga su a hagu kenan to amma ana amfani da ita aka yalwata harshen to kaga nan guri idan aka ce annabi yayi sallah fa sajada baina zaharanai salatihi sai ya sujuda a tsakiyar sallarsa sajdatan atalaha wata sujuda wanda ya tsawaita ta me yake nufi da wannan kenan a wata sujuda a wata raka'a kenan ba lalle ne ta zanto ta tsakiya ba lalle ba raka an farko bace lalle ba ta karshe bace an fahimta ko ko ta zanto ita ce ta biyu ko ta zanto ita ce ta nawa ta uku ko wacce ya halatta ta zanto ɗaya daga cikin ko inda ake nufi ba dai ita ce ta farko ba ba ita ce ta karshe ba a tsakiya dai annabi yayi wata sujuda da ya tsawaita ta kala wannan sahabi yace farafatu ra'asi sai na dago kaina min bainin nasu tsakiyar mutane wato ba wanda ya dago kansa sai ni fa iza sabiyu ala zahari rasulillah kawai sai ga wannan yaron ya tsare bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau bayan annabi annabi na cikin sujuda wa huwa sajid alhali annabi na cikin sujuda faraja'tu ila sujudi tunda ba wanda ya dago sai ni ni ma sai na koma sujuda ta فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يا عند النبي قاري صلى قال الناس sai mutane suka ce da shi ya rasulullah innaka sajadta baina zaharanai salatika kai wata sujuda a tsakiyar sallanka hadihi wannan sallar sajadatan ataltaha wata sujuda da ka tsawaita ta hatta zananna annahu qad hadasa amrun har muka da tan kowan al'amari ne ya faru kuma aw annahu yuha ilaika ko kuma dai wahayi ne ake maka ka dakata a gama yanke wahayi kafin ka dago daga sujuda qala sai annabi ce kullu zalika lam yakun duk abin nan bai faru ba ba wani sabon abu bane ba kuma wani wahayi aka yi mun ba walakin nabnir tahalani sai dai dana ya hau gadan bayana irtahalani jumana ittakhadhani rahilatan kin ya rike ni a matsayin mai dabbar hawa shine irtahalani kin ai ittakhadhani rahilatan bir rukubi ala zahari fakarihitu an ujilahu sai naki in za sai naki in abin nan dinsa in gaggautar da shi in ce masa sauka sai na kyale shi har ya gama abin da yake dan kai shi ya gama ya sauka dan ganin damarsa hatta ya kadiya hajata ko har ya gama biyan bukatar sa ta wasan shi ba wasa yake so ba ya hau ya more ya gama wasan sa in ya sauka kuma dago daga sujud yake to karkashin wannan hadisi za mu fahimci mai da mai za mu fahimci halittin mai halittin shigar yara masallaci tun daga shi annabi ya taho da yara ba a rike a hannun sai shigo da shi masallaci ko da yara suna surutu ko da suna wurgi sai dai a rinka faɗakar da su wasa a masallaci ba kyau surutu a masallaci bai kamata ba amma ba za a ce ba kar ku sake zuwa kai ku kore su wannan yaran su fita waje waye zai koya musu sallata ba a koran yara da su zo masallaci an fahimta ko ba a koran su za su samu wuri su kurda cikin masallaci in sun samu tsawon gaba su zauna in sun samu na biyu su zauna ba a cewa da yara tsawon gaba a kore shi baya sai dai in karami ne wanda in sallah ta bashi ba zai iya wani abin nan ba sai a sashi daga gefe kar a sashi sai liman amma ana yin sahu da yara hadisin da yake nuna cewa sahun maza daban sannan kuma na yara ya biyo baya sannan na mata wannan hadisin da'ifi ne asalin ana yin sahu da sahu da manya da yara a takuɗe ya halatta akwai babi akan wannan cikin sahih bukhari eh eh bayan lima ake ai wannan na riga na gama magana bayan lima wannan annabi ya ce ne yalini minkum wal aslami wannan ma ana bukatar masu hankali saboda ko sallah za ta rikice a jawo su a akan hankali alfalum hankali shine wannan ahlam ba wai cewa dole ne sai in ya kai baligi ba idan yaro yana da hankali ya kai shekara goma kaga yau mai hankali ne wannan ba zai wata cikin sallah ko ya kai shekara sha ko sha mumayyizi ne ya san meye da sauransu to kuma yana makaranta an san ya san sallah an karantar da shi sallah sai tsaya ko da sai liman ne in ta rikice sai liman ya dawo shi da gaje dan shekara 40 ko bai san me yake ba ai ma'auni shine yaro da ya zanto in ya fara sallan ba zai tafi ba ya kai wannan matsayin in ba ka an rubin salma ba ya zama limami a garin su ba yana dan shekara nawa da ko bakwai to ba dan ya iya ba kuma duk sahabbai ne waɗannan farko suka musulunta gaba annabi annabi ce idan kun koma garin ku wanda zai muku sallah a qara'ukum likitabillah wanda yafi ku iya karatun qur'ani suka duba duk cikin su ba wanda yafi wannan yaron iya karatun qur'ani su a gabatar da shi shine limamin su an gane ko wannan na nuna halaccin shigar yara masallaci kenan sannan yana nuna idan yaro ya hau bayan ka babu laifi ko dan ka tsawaita sujuda saboda shi wannan duk babu laifi tun daga shi ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wato ainihin wani abu ba sannan kuma nan na nuna idan mutum ya dago kansa bisa ga kuskure yana mai bin liman sai ka dago kanka bisa ga kuskure tsammanin ka liman ya dago ko wani abu ya faru wanda ya razanar da kai yasa ka dago kanka sai kuma ka mayar akwai kabli ko ba a kanka sallar ka tayi ko ba ba a ga sallar ta yi kaga ya dago kafin liman amma bisa da kuskure daga baya sai mayar da kansa kuma aka gama sallah ba tare da yayi komai ba inda sallar sa bata yi ba a lokacin wahayi na sauka ko da annabi bai sani ba sai a saukar da aya inda sallar bata yi ba a sanar da shi shi yasa sahabbai in suna wani abu lokacin annabi ko da annabin bai sani ba matakar sun yi abin kuma aya bata sauka ba to suna kafa hujja da wannan abin tamfar tabbatacce ne a shari'a shi yasa Jabir yake cewa mun kasance muna yin azalu alhalin annabi ya sani a alhalin qur'ani wal qur'anu yanzu qur'ani na sauka an fahimta ku wa fi hadithin akhar kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli fa idza sajada wasaba al-hasan wal husayn ala dhahrihi a wani hadisin daban yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah fa idza sajada idan yayi sujuda وثب الحسن والحسين على ظهري sai Hassan da Husainu su zauna a gadon bayansa fa iza mana'uhuma idan sahabbai sun yunkurin hana su ashara ilaihim sai annabi ya musu ishara da hannu an da'uhuma isharar tana dauke da sakon ku kyale su ku kyale su an fahimta ku falamma qada salata yayin da ya kammala sallah wada'ahuma fi hijrihi sai dora su akan cinyarsa wa qala yace man ahabbani falyuhibba hazaini wanda yake kaunata to ya kaunaci waɗannan guda biyu sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin dai shi wancan hadisi da annabi ke ce walakin nabini irtahalan yana nuna a ce jika kana ce masa me daki jika yana ansa sunan daki shi yasa kina ce babu wasa tsakanin kaka da jikan yasa kan da dai suke da yasa yanzu kaga ba zai aure yasa ba a musulunci ko to kuma zai aure jikarsa ita ma ba zai aure ta ba musulunci an fahimta da kyau ko to saboda haka kenan wannan wasan kawai an saba ne a hausance
malam wani dan malam ana magana shi akan rashin halarci wannan abu yace ai wannan hadisin ma nuna yake manzo Allah yana wasa da dukkan sa a to yana wasa da su amma wasa na yara ko na manya ai akwai wasa na manya da ake wannan kuma yara ne ya zo da su musallaci saboda yarintar su yana sallah sun hau gadon bayan sa yanzu in suna yin shekara goma ko sha biyar za su yi haka yanzu su kakanni da suke wasa da jikokinsu ba yarinya budurwa bace mutum zai rinka ce masa matarsa jikar ta ce budurwa ta kai shekara 18 ko 19 zo da ma tana gidan aure da ta matarsa idan al'ada ta ci karo da addini sai a haƙura da al'ada shi ne kawai magana man ahabbani falyuhibba hazaini wanda yake kaunata to ya kaunaci waɗannan guda biyan al-hasan wal husain ke wani hadisi ibn khuzaimah ya ruwaito bi isnadin hasan an ibn mas'ud wal bayhaqi mursalan wa tarjama lahu ibn khuzaimah bi qawlihi babu dhikri dalili ala anna al-isharatu fi salati bima yufhimu an al-mushir la taqta'u as-salata wa la tufsiduha albani yace haka ibn ibn khuzaimah yayi wa wannan yayi wa wannan hadisi matashiya cikin littafinsa babin da ke cewa babi game da ambatan dalili bisa ga cewa yin ishara cikin sallah irin isharar da za ta sa a fahimci mai isharar yake nufi la ta kada salata ba ta yanke sallah wala ta su duha kuma ba ta bata ta yin ishara cikin sallah baya bata sallah fadlu sujudi matashiyar magana ta gaba falalan sujuda wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أفكنت تعرفه منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء annabi sallallahu alaihi ya kasance na cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawm al-qiyamah ba wani ɗaya cikin al'ummata face sai na gane shi a ranar tashin kiyama qalu sai sahabbai suka ce wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah fi kasatil khalaiq ta yaya zaka gane su cikin cinkoson halittu ya annabin Allah ya zaka ka gane su an tara na farko da na karshe gaba daya qala sai ce ara'aita law dakalta siratan fiha khailun duhumun buhumun da a ce zaka shiga wani garke sira shine kamar wato sukan yi garke na raƙuma ko na shanu ko na dawaki wato duwatsu ake tara manya manya a zagaye su ce kuma a samu rassa na itace a sassar gafa a tsakiya a ta kai da garke na tumai na na dawaki ko na abin nan ara law da kalta siratan da ka shiga wani garke fiha khailun a cikin wannan garken ga ainihin dawaki duhumun buhumun duhumun wato waɗanda suke baƙaƙe buhumun ko baƙin wulik wanda ba wani launi a cikinsa wa fiha farasun aghar sai kuma a tsakiyar ga wani doki aghar wanda yake mai kyallin goshi muhajjal ko mai kyallin kafa wato shi duk da cewa launinsa baƙi ne ya yi tarayya da su to amma fuskarsa akwai haske kuna samun wannan ko sannan kuma kafarsa daga kofatansa zuwa tsakiyar kwaurinsa nan ma akwai haske to wannan dokin zaka iya gane shi tsakaninsa da sauran dawakin da suke bakake kirin ko ba za ka gane shi ba kaga misalin da annabi yake nufi a fa kunta ta'rifuhu minha zaka iya gane wannan dokin tsakanin waɗancan dawaki kala bala yace kwarai قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود yace to haka al'umma ta ma a ranar tashin kiyama suna kyallon fuska mina sujudi saboda yawaita sujuda wa muhajjaluna suna kyallon hannaye da kafafuwa min alwudu'i saboda alwala al-ghurratu dama shine al-bayadu ala jabini al-fard wato haske da yake kan goshin doki din nan wanda ke zuwa har kusa da bakin sa wannan shine ake kira al-ghurra to idan an ce al-agharru doki mai wannan hasken wanda gashi da launin ja ko baki amma kuma gokinsa kuma farin launi an gane ku almuhajjal kuma dokin da yake da fararen kafa gashi da launin ja ko launin baki amma daga kafarsa kamar daga kofitansa zuwa kaurinsa inda ake sa da baibayi to kuma akwai haske kenan to wannan sai a ce masa muhajjal gur mai hasken fuska muhajjal mai hasken mai kafa to haka al'ummar annabi za su tashi gur masu hasken kyalle saboda mai sujuda muhajjalun kuma masu hasken kafafu da me hannaye saboda me alwala saboda alwala mutum na wanke hannayensa da kuma kafafunsa to duk inda mutum ke wanke nan cikin alwala kuma zai tashi da haske kenan wannan shine bambancin da annabi zai gane al'ummarsa cikin cinkoson sauran al'ummomi to wannan sai nuna mana kenan ashe alwala yana cikin khasa'isu ummati muhammad haka ne ko ba ka bane alwala na cikin abin da aka keɓance al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sauran suna yi su ma da sun tashi da annabi zai gane su ke to amma kuma wannan ba zai zama dalili ba akan haka tunda sauran al'umma ba su sujuda to to me yasa ku shigo ba za a gansu da kyallon goshi ba
ruwayan ba sai annabi ibrahim ba Eh?
da wannan abin nan mai sarkin mazali ne kan ta aka kai a lalace a zuwa
to ka gani shi yasa mafhumin wannan hadisin baya nuna cewa sauran al'umma ba sa alwala domin idan ka ce haka sai a ce to ko ba sa sujuda kenan kaga suna yi kuwa ya mari muku rabbi rabbiki wasjudi warkai hadisi warka imar raki udkhul baba sujudan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsin kaga sauran al'umma suna sujuda sai dai a ce wannan dai wani abu ne da falalan da ke jerantuwa din nan Allah ya kibanci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da sauran al'umma sun yi tarayya da mu wajen alwala ko da sun yi tarayya da mu wajen sujuda to samu wannan kyallin goshi da kyallin hannaye da kafa to wannan wani abu ne da Allah ya biya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu kuma annabi na cewa wannan hadisi Ahmad ne ya rawaito shi bi sanadin sahihi annabi na cewa idza arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nari amara Allahu al-mala'ikata an yukhriju man ya'budu Allah fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula athara sujud fayukhrijuna min an-nari فكل بني آدم آه فيخرجون من النار فكل بني آدم تأكله النار إلا أثر السجود ويقول النبي نتوى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار إذا قال لا ينفن رحمة قوان ديسو تكين يموتا أمر الله الملائكة تألا يؤمر ليق ملائكو أن يخرجوا من يعبد الله سجي تكين متا سفتر دوان ديكي ينبوتان أبنجين فيخرجونكم سيسفتو دسو ويعرفونهم بآثار السجود إن سنجي ذا سجاني ستهنير واتو ألامون سجودا أبوشين سجين ألامون سجودا wa harrama Allah ala nari an ta'kula athara sujudi Allah ko ya haramta wa wuta ta ci dukkan gurbin da ake sujuda da shi kenan ba goshi kadai ba domin ana yin sujuda da abin nan gabai da ga hannaye ga kafafu da sauransu an fahimta ku to duk inda yake asar na sujud Allah yana haramta wa wuta ta ci wannan fa yukhrajuna minan nari sai a fito da su daga cikin wuta fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa athara sujudi dukkan dan adam gaba ɗayan jikinsa wuta za ta ci sai fa gurbin da ake yin sujuda to nan ne wuta ba za ta ci ba an bai ku wannan hadisi bukhari da da muslim suka rawaito shi malam yace wa fihi anna usatul musallina la yukhalladuna fin nari wannan ke nuna masu zunubi cikin al'ummar musulmi masallata la yukhalladuna fin nari ba za su dawo mu cikin wuta ba wa kazalika law kana al-muwahhid tarikan lis-salati kasaran haka kuma mutumin da yake mai kadaita Allah sai ya zanto tariku sala baya yin sallah to shi ma fa innahu la yukalladu ba la yukallad ba bara da wanda shi cikin wuta ba ko da ya bar sallan nan ta hanyar kasala ne sah zalika wannan abin ne da ya inganta fanzur as-sahiha ka duba cikin silsilatul ahadith as-sahiha wato shine jerin hadisi na 252 ma'ana dai wannan shine daga cikin hadisan da ahlus sunna suke kafa hujja da su bisa ga cewa musulmi mai zunubi al'umma kenan da a ce an ce sai a masallaci kawai za a yi sallah to kada da an shiga wahala wa kana min wa kana man qabli yu'azzimuna zalika wadanda suke kafina kuwa suna ganin ai wannan abu ne mai girma mutum yayi sallah a koyi na ga dama ba zai yi ba wa inma kanu yusalluna fi kana'isihim wa biyaihim sun kasance suna sallah ne fi kana'isihim a cikin dakunan ibadar su wa biyaihim da dakunan ibadar kana'is jam'i na kanisa kanisa kuma shine dakin bauta na yan mushan biya kuma jam'i na bi'a bi'a kuma ɗakin bauta na yahudu kenan wancan na nasara wannan na yahudu fi kana isihim wa bi'ihim wannan hadisi imamu ahmad da as-sirraj wal bayhaqi suka rawaito bi sanadin sahih wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'in wannan lokacin annabi na yin sallah akan tabo ta fada da ruwa wa qad waqa lahu zalika fi subhi laylatin fi subhi laylati ihda wa 20 min ramadan hina amtarat as-sama'u hakan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a asbahi ta daren 21 ga watan Ramadan hina amtarat sama yayin da girgije ya malalar da ruwan sama wasala saqaful masjidi sai rufin masallaci ya rinka yoyo ya rinka zuba wa kana min jaridin nakhli dama an yi tana da tamkar dabino fasajada sallallahu alaihi wa sallama fil ma'i was tini sai kawai annabi ya dora goshinsa akan ruwa da tabo sallallahu alaihi wa sallam قال أبو سعيد الخدري فأبصرت فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين Abu Sa'id al-Khudri ce idanuna biyu sun ga annabi akan goshinsa da hancinsa ga asarul ma'i wasini ga ragowar ruwa ga ragowar tabo annabi ya sujira kenan a cikin tabo sallallahu alaihi wasallam wato kaga wannan shine tsabagen girmama ubangiji kenan duk yadda kake jin gaye da menene kuma in zaka yi sujira ga ubangiji kuma ya magana gaye manta da ita ake karshe da jikin ka yi datti in ya datti ba za ka yi wanka ba karshe tufafin ka yi datti in ya datti ba za ka wanke ba to menene za ka yi ta tsantseni wa kana yusalli ala al-khumrati wancan hadisi al-bukhari da muslim suka bukhari da muslim ko na'am al-bukhari da muslim suka wa kana yusalli ala al-khumrati annabi ya kasance yana yin sallah akan al-khumra to al-khumra kuma shine ya fassara shi daga kasa miqdaru ma yadau ar-rajulu alayhi wajhahu fi sujudihi min hasirin aw nasijati qutin wa nahwihi min an-nabat wa la yakunu khumratan illa fi hadha al-miqdari a larabce idan sun ce khumra shine gwargwadon abin da mutum zai iya dora fuskarsa a wajen sujuda shine kamar wani faifai haka min hasirin imma wani keso na tabarma aw nasijatin ko wani abu da aka saka nasijatu khotin abin da aka tufka da kaba wani hawihi da makamantansa minan nabat cikin abin da yake tsirowa daga kasa to shine suke ce masa kos kamar faifai kamar wani keso na tabarma da sauransu ko wani abin nan na kaba sai annabi ya jefa ya sujuda akai wani lokacin an gane ku ahyanan a waɗansu lokuta kenan wa alal hasiri wani lokacin kuma yakan sujuda ne akan tabarma ahyanan wa salla alaihi marratan wa qad suwadda min tuli ma labisa wa salla alaihi marratan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla akan tabarma wani lokaci ya dora gocinsa kan tabarma wa qad suwadda wannan tabarmar ta yi baki kirin min tuli ma labisa saboda dadewarta wato dai ba sai an yi abin nan da yawa ba kenan wani hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito fi wa wa fil hadisi dalilun ala anna al-julusa ala shay'in ma huwa labsul lahu labsul lahu fa yadullu ala tahrim al-julus ala al-harir albani yake cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili bisa ga cewa dadewa akan abu ana kirga shi a matsayin kamar ka suturta abin dan da yake a nan gurin wakar wadda tabarmar ta dade min tsoli ma labisa saboda da yadda annabi yake amfani da ita min tsoli ma labisa kaga sai a kawo allub wato kamar sitirta abu a jikinka idan ka sanya riga za a ce labisal qamis labisal sirwal labisal qalansuwa to yace ba wai sai abin da ka sa a jikinka ne za a ce labisa ba a larabci ko da abu yana ajiye kana zama a kansa shi ma dai ya zama libas domin kamar yadda riga take kare ka daga a gasa taranka a waje to kuma abin da ka zauna a kan shi yana kare ka daga mai daukan dattin kasa ko korar kasa shi ma sai zanto ya sitirce kake yace to in ko ya zama haka ne fa yadullu ala taharimil julusi ala al-harir hadisin na nuna haramcin zama akan tufafi na al-harir saboda wadansu malamai suka ce sanya tufafin yin riga da shi ko wando ko hula ka haramta amma in ka zauna akai wannan babu komai al-harir kun gane sai yace hadisin na nuna haramcin haka saboda me lisbutin nahya an lumsihi saboda nasi ya tabbata akan an haramta mutum yayi libas da me da al-harir في الصحيحين cikin bukhari da muslim وغيرهما بل ورد فيه من نهي الصريح عن الجلوس عليه haka kuma hali ma ya zo kalla dangane da zama akan alharir din fala tagatarra biman abahahu min alkibari kar ka rutu da wanda ya halatta haka min alkibari cikin wadansu manyan malumma kuskure yi dan ya ce wa kadis wanda min tuli malabi wannan tabarmar har sai baki saboda tsawaitawar da annabi malabi wato wajen amfani da ita a matsayin libas din sana kasa ma'ana a matsayin mutum fadin su الرفع من السجود ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا dagowa daga sujuda kenan annabi ya kasance yana dago kansa daga sujuda mukabbiran yana mai yin kabbara wannan bukhari da muslim suka rubuta wa amara bi zalika al musi'a salatihi fa qala la yatimmu salatu li ahadin minan nas حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائدا وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرني دي ميمونة صلى سا yace da shi sallar ɗaya daga cikin ku bata zama tabbata bata cika har sai yayi sujuda har sai gabbansa sun riga mahadar gabbai ta nutsu cikin sujuda sannan yace Allahu akbar wa yarfa rasahu hatta ya sauya kaida ne dago kansa kuma har sai ya daidaita a zaune wa kana yarfa yadayhi ma hadha takbiri ahyana wannan dagowar ma yana dagowa wani lokaci tare da daga hannu ahyanan a wadansu lokuta wato annabi ya kasance yana daga hannunsa mina sujudi yayin da ya dago da sujuda mukabbiran yana mai yin kabbar yarfa ra'sahu kai yana dago kansa min sujudi yayin da ya dago daga sujuda mukabbirin yana mai yin kabbara thumma yafrishu rijlahu al-yusra fa yaqudu 'alayha mutma'inna sannan sai ya shimfida kafarsa ta hagu ya zauna akan ta a natse wa amara bi zalika al-musi'a salati yayi umarni da haka ga wanda yake muna sallan nan tasa fa qala lahu idza sajadta famakkil li sujudi ita in ka zo yin sujuda ka tabbatar da sujudan ka ta zama tabbatacciya fa idza rafa'ta faqud ala fakhizika al-yusra in ka dago daga sujuda ta farko kafin ka tafi ta biyu ka iya zama akan gwiwar akan kafarka ta hagu ne wa kana yansibu rijlahu al-yumna kafar dama kuma sai ya kafata duk bayanin wannan ya gabata baya wa yastaqbilu bi asabihi al-qibla sai ya fuskanci al-qibla da yatsunta tunda yayi intisafin ta an-nasa'i bi sanadin sahihi to ina da sai mu dakata nan mun abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya kan rasu Allah alaikum warahmatullahi nakan ji wani lokaci idan liman ya kammala karatun Fatiha wasu daga cikin yan uwa suna yin karatun addu'o'i a boye ban san me suke karantawa ba kuma gashi muna karanta littafin nan har mun kusa zuwa karshe ban ga babin da aka yi wannan addu'ar ba babu wata addu'a da ake karantawa idan liman ya kammala fatiha zai shiga sura ne yana dan yin shiru dan ya bambance tsakanin sura da fatiha ne amma ba wata addu'a da yake a wurin su wanda suke wannan karatu kila suna bin wata mazhabar ne wanda suke ganin wajibcin karatun fatiha hatta akan mamu akwai masu bada fatawar idan liman ya kammala karatun fatiha sai saurara domin mamu su kuma su yi fatiha a surance kila su ne kaji sai kai tsammanin wata addu'a ce wannan kuma fatawar waɗansu malamai ce daga cikin manya-manyan malamai na da da na yanzu amma dai mafi ingancin magana babu wannan wannan ke cewa a cikin dukkan abin da aka ce annabi yana karantawa a cikin sujuda na ga duk abubuwan da ma karanta ababai ne da suka shafi yana roƙon bukatu ne na lahira babu wata bukatar ta duniya to ya halatta mu sanya bukatunmu na duniya kamar kuɗi da makamantansu akwai malaman da suka ba da fatawar cewa idan ka roƙi wani abu a ciki wanda na bukatar ka ta duniya ya halatta dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yawaita addu'a cikin sujuda fa qaminun an yustajaba lakum ya dace an samu kasancewar shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai roƙi duniya ba baya nuna haramcin mu roƙi waɗansu bukatunmu na duniya
wannan addu'a da ke ya tsare tsare kullum
a cikin sujuda ne a to shi yana tambaya kan cikin sujuda yana magana kan cikin sujuda in haka ne in da kawai na komai da komai na ya zamu kafa hujja da wani amma yana magana kan sujuda kadai mai tambaya na gaba yana cewa shi bai fahimci ma'anar wannan hadisin ba la yusalli ahadukum fi sawbil wahid laysa ala atiki minhu shay abin da yake cewa kar ɗaya daga cikin ku yi sallar tufafi ɗaya ba tare da wani abu na tufafin ya hau kan kafadin sa biyu ba ma'ana ba a haramta maka yin sallar tufafi ɗaya ba amma ya zanto wannan tufafin lalle ya rufe kafadin ka guda biyu kuma ya rufe asalin al'aurarka daga cibiya zuwa gwiwoyi idan idan tufafi ya rufe wannan ya halatta kai sallah da shi to anan kuma ya kamata mutane su kiyaye halacci ake magana akwai kuma siffa ta kamala da ya kamata kai shine kasance kana cikakkun tufafi wancan ana faɗa saboda mutum ya samu kansa cikin matsatsi komin karancin tufafi ya kasance dai ya rufe kafaɗinka kafin kai sallah da shi an fahimta ko suka ga amfanin karanta hadisi kenan zai sa da dama ka gane waɗansu maganganu ko fatoyi da malamai suka bayar in sun saba ma hadisi sai ka ba hadisi ya hakuri in kammala domin sanannen abu ne yadda muke karanta bisa ga cewa in dai mutum ya yi sallah cibiyar sa zuwa gwiwarsa tana rufe to dan kirjin sa na waje wannan babu laifi to gashi kuma annabi ya ce kar ɗaya daga cikin ya sallah alhali babu wani abu akan kafadunsa saboda haka ya zama wajibi rufe kafadu a cikin sallah wato akwai al'aur bambanci tsakanin al'aura cikin sallah ko wajen sallah idan kana wajen sallah al'aura kowa ya riga ya san daga cibiya zuwa gwiwa nan shine ake kira da suna al'aura amma cikin sallah kuma an ƙara shine hatta kafadinka guda biyu ana kirga su a matsayin al'aura in dai a cikin sallah ne sabanin a wajen sallah ba za su zama al'aura ba an fahimta da kyau ko to wannan ya kamata mu fahimta ai wannan ba sai na faɗa maka ba yanzu ka fahimta abin da na faɗa na ce me sai ya rufe kafaɗu to kuma sai yanzu in ce maka idan mutum ya sallah da singileti mai abin da iyakacin nan gudun kuma ta yi ko ba ta yi ba ai ba ni zan bada wannan fitar ba yanzu kai da zaka bayar inda ka fahimci wacce magana to ya kenan sallah ta yi ko kuwa shike to me amfani ka tambaye ni laisa ala atiqi to me atiq din ba kafada ba ita ce ba muna fassara da kafada mu a Hausa amma larabci na da yalwa nan gurin shine kafada katif daga wannan tudun na nan gurin idan ka taho zuwa nan asalin gindin wuya wannan filin shine mai atik a larabci wannan ma atik wannan filin ma atik to idan ka samu mutum mai matsakaicin faɗi alal misali za ka auna da tef inci ne za ka samu za ka iya samun uku wani biyu wani sama da haka ma ka gana da faɗi da yawa nan ma haka to wannan ɗan zaren na singileti yar karama zai iya rufe wannan wajen ai wata bai fi inci ɗaya ba kaga har yanzu bai rufe atik din sa ba kenan kaga su ba su fahimci atik din ba kenan laisa ala atikihi shay'un shay'un din ai minhu daga cikin wancan tufafin ne wani abu yazo rufe atik ba wai kawai a samu wani dan kankanin abu kowa yake akan atik abin rufe atik din bikin ka fahimta da kyau yawa rashin fahimtar yaren larabcin lokaci na sa mutum ya kuskuren fasara akwai wani littafi da na gari bulugul maram mai fasara hausa wato kuskuren da ke cikin wannan littafin ina jin yafi daidai din yawa in ban yi mubalaga ba hadisi aka yi ta karere ya su babu gayar babu dalili to shi dama kullun tarjama inda take da wahala tana bukatan ka san yare guda biyu din yaren larabcin da kake so ka fasara yaren hausar da kake so ka bada sakon a cikin sa idan baka da yalwatacce daga cikin yarukan guda biyu dole kai kuskure ko bayan ka san larabci kuma ka san shari'a tunda akwai abin da gashi a doron larabci kuma islahin shari'a kuma ya sha bamban da abin da larabcin ya tabbatar kaga dole sai ka san wannan to idan ka zo fassara dole sai ka gamsar da mutane game da bukatun su su san sakon hadisin kai tsaye in ba haka ba sai mutum ya ta kuskure mai yawan gaske